من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وأجارنا من النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kiraya mu ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Ali bin Abi Talib a yammacin wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda yau muna yammacin sha tara ga shi wannan wata mai albarka na shekara ta 1445 wanda kuma ya yi daidai da 29 ga watan uku shekara 2024 muna cikin tafsirin suratul najami jiya mun kwana a aya ta 18 yau za mu tashi a aya ta 19 a cikin wannan sura mai albarka sai Allah ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى bayan jiya Allah ya bayyana siffar annabin shi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma yadda wahayi yake zo mushi da siffa shi mala'ika jibrilu wanda shi ne ke karɓo wahayin daga Allah zuwa ga manzan Allah da kuma yadda Allah ya girmama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a nan cikin doron duniya bisa ƙasa ba har a saman sammai sama ta ɗaya sama ta biyu cikin waɗancan al'ummar masu daraja wanda hatta da mushirikai sun yarda da fifikon mala'iku sun yarda da girma da darajar mala'iku to a can cikin nasu ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mai daraja ne balma shi ne kuma yake da girman daraja sama da kowa a can ɗin Allah ya nuna ayoyin shi da ya nuna mushi masu girma ya kuma nuna ƙarfi da ƙudurar Ubangiji a kan komai wanda wannan zai bayyana maka lalle haƙiƙa Allah ne mai iko a kan komai shi ne mahalicin sammai da ƙasai shi ne abin girmamawa a cikin sama ko ƙasa shi ne abin bauta. to sai Allah dawo kuma yana tambayar kafirai masu bautar bitumbutumi foto na wani abu shi wani abun ma ba shi bane hoton shi ne kaga dai mutum ya sha bamban da hoton shi ko domin amfanin da mutum zai maka gaba da gaba hoton wannan mutumin zai ma ba zai yi ba ba ma zai ɗauki kashi ɗaya cikin dubu ɗin mutumin ba to ba ma wai abin ba hoton abin mala'ikun ma da kuke tsammahani wanda kuke ba girma to su ma sun sallama sun saddakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi Allah sun risina sun miƙa wuya ba su bauta ma kowa sai Allah to sai Allah ya zo yana magana akan masu bautar hotuttukansu yana cewa a fara'aitumul lata a fara'aitumul lata wal uzza Allah yana bayani ne na cewa ku ba mu labari dangane da gunkin lata shi ne matsayin shi wa ya halitta wane iko ke da shi wa ya aiku a sammai dinnan mi yayi a ƙasai mi yayi kuma mi yake iya hanawa in za a yi kuma me yake iya kawo wa'un babu kaga kayar da dole bai da komai a cikin wannan wal uzza ku ba mu labarin shi kan shi gunkin uzza waye shi menene shi me matsayinsa me yake iya yi me yake iya kayewa me yake iya kawowa me ya mallaka a sama ko ƙasa Allah ya ce wa manata salisatal ukhra da manata gunki na uku na daban-ban da waɗannan guda biyun wanda su ne mafiya girman gumakan da ku larabawa kuke bauta ma akwai ƙanana da yawa amma waɗannan su ne shugabannin gumakan to sai aka ce su kansu shugabannin gumakan su su gwada wani abu da suke da shi wanda har ya cancanta a bauta musu kai da kake bin su kawo abin da ka gani ka gamsu da cewa sun cancanta da bauta kashi cikin mutane ka yi tallashi yadda mutane za su saurara su ji cancanta shi bari ma har mutane sai kwaɗayi kamar yadda Allah ya tallata girman Ubangiji da buwaye shi da risala shi yadda aka kwaɗaitar da mutane yarda da kaɗaitakar Allah yarda da cewa Allah zai iya baka sanda bakka zai iya hana ka san da ya ga dama ya kaka san da ya ga dama zai ɗauke ka san da ya ga dama ya maka abin da baka tambaya ba a duniya ya maka abin da baka tambaya ba a lahira ya yi tanadin abin da zai wahartar da kai a duniya ya yi tanadin abin da zai wahartar da kai a lahira wanda wannan abin ne zai saka maka jin tsoron Allah domin Allah yana iya azabtar da kai don haka ka ji tsoron shi Allah yana iya maka ni'ima don haka ka bauta mishi kwaɗaici ni'ima shi to ita lata da uzza da manata ku mana ita ma hujjojin da za mu kalla na aikin da suka wanda zai ja hankalinmu mu ga wanda muka kawo na Allah wanda shine dalilin da yasa muka ce a kaɗai ta Allah da bauta dalilin da muka yasa muka ce manzon Allah ya hi kowa saboda irin wancan ayu da makaranta a jiya na Isra'i da mi'iraji da aiko jibrilu da tsarkake shi da Allah ya yi da Allah da ya tsarkake shi sai da ya rantse ya ce ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwwa zumiratin fastawa ya tsarkake shi ya nuna to ku ku kawo naku abin bauta shi ma ku mushi wannan tsarkin yana da shi in an kawo shi kace kace to akwai wata hujjar za ta nuna wannan mu ga hujjar mu alqur'ani maganar Allah kai kawo hujjar ka inda naka ya cancanta abota mishi babu yanzu an yarda ba wani abin bauta da cancanta sai Allah an yarda Allah shi yake da iko shi yake da kowa da komi ba ma Allah ba bayan Allah ma da Allah ya ɗaga su sun fi kowa bare Allah wanda wannan mukamin da Allah ya ba su Allah ke da shi shi ya ba su shi to su ɗin ma Allah ya fifita su akan kowa to ina ga wani lata wal uzza wa manata salisatul ukhra da wata banza ta daban ta ukun su wa ita na kiranta manata ita kuma wace ce Allah ce alakumuz zakaru alakumul zakaru wa lahul unsa shin ku ne kuke da ‘ya'ya maza amma kuma shi Allah yana da ‘ya'ya mata ku ne kuke da ‘ya'ya maza Allah yana da ‘ya'ya mata haka kuke rayawa domin a rayawa ku samun ‘ya'ya mace aihuwa mace na ƙasa ne ku ba kwa so a jingina muku to kuma ya aka yi waka jingina ma Allah wannan abin da yake ku a wurinku na ƙasa ne kenan kuna ganin ku nan kun fi Allah kamala in ka fi da sha-sha-sha waye zai nuna ya fi Allah kamala daman kafiri ba haka beki yanzu ba gaba kafiran filozofi su sun yarda da samuwar kansu amma ba su yarda ba da samuwar Allah amma ka ji mutum ya yarda samuwar shi ya yarda samuwar ƙasashen turawa uwayen gidan shi ya yarda da dokokinsu amma bai yarda da samuwar Allah ba bai yarda doka Allah ba amma shi ya amince da kai kanshi ko kenan yana nuna shi din nan ya yi Allah kamala kamar yadda kafiran da su ma suna da irin wannan da suka tashi siffanta kansu sai suka siffanta da siffa kamila da suka tashi siffanta Allah sai suka siffanta Allah da siffa naƙisa saboda tsananin tsabar rishin sanin Allah ala kuma zakaru wa lahul unsa shi kuma Allah na da ƴaƴa mata wanda kuka yi ƙarya kuka faɗa shi adim na farko ƴaƴan Allah bai da su cewa Allah yana da ƴaƴan shi ƙarya ne an gane ko to kuma cewa mata ne ƙarya ta biyu ƙarya ta uku cewa kuma mala'iku ne kaga kowace ƙarya ɗaya ta zaman kanta take tana iya hallakar da mutum yaya ka tattara guda ukun gaba ɗaya ka ce Allah yana da ‘ya'ya waladallahu wa innahum lakazibun sun ce Allah ya aihu Allah ce ƙarya suke mini wa qalu takhadallahu waladan suka ce Allah ya rike da Allah ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ya rike da sannan suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, Allah ya ce, a shahidu halƙahu, suna nan aka halicci mala'iku a gabansu suka har suka gano mata ne? Kaga duk wannan ƙarya ce, to yanzu menene me ya kawo wannan ƙarye, rishin sanin girman Allah. Sai Allah yake cewa, Tilka waccan ƙismatun rabo da kuka yi kuka ba Allah ‘ya'ya mata kuka ɗauki ‘ya'ya maza, ƙismatun giza, lalle rabo ne na zalunci, banda azzalimi babu wanda zai irin wannan rabon ya tila ma kan shi daraja ya ƙyala wani ba shi ba. Sai kuma mi?
sun maƙala ta'ala sai Allah ya ce mai girma da buwaya munkaran alaihim yana mai musu musu yana mai ƙin abin da suke faɗa fi ma ifta da uhu cikin abin da suka ƙago na bidiya wa ahada suhu suka faro shi minal kazibi na ƙarya wal iftira'i da ƙirƙiran ƙarya wal kufri da kafirci min wana min ibadatil asnam na bautar gumaka wata wannan wata samiyatiha alihatin kuma suka ambaci gumakar da suna cewa su ma abun bauta ne kaga na farko kirkira ne kai ne sai da ka zo duniya ka sha iskan duniya ka yi hankali a duniya Allah ya baka kariya kana mani ya baka kariya kana ciki ya baka kariya aka aihe ka bayan aihe ka ya baka kariya daga ciwuka na duniya ya baka kariya ka girma ya baka kariya ka yi ilimi ya baka kariya ka nemi aiki ya baka kariya ka nemi sana'a ya baka kariya ka ci riba a sana'a ka gina gida ila ka samu abin hawa ka yi aure a lokacin nan ne ka nemo gunkin bauta duk da baka san ba bauta yanzu ne ka santa me kake so wannan gunkin ya maka wai kana so ya baka kariyar da tun a da lokacin da baka da wayo ma baka iya neman ta ba ma an baka bari har yanzu da ka gaiga wayan daga hannu ka roki Allah to a lokacin nan ne wai kuma ka ƙi Allah ka nemo wani Allah kake so ka ce to ya maka aikin da Allah ne yake muku kai da shi kaga wannan bid'a ce bid'a shine kaga abu kuma kace bauta ma Allah ne kuma kace lada za a samu kuma shine haddasa banna a cikin al'umma kuma kafirci ne an gane ko to duka waɗannan Allah yake ba da labari yana faɗa domin ya nuna kyama dangane da irin waɗannan bid'anta bid'anta da suka yi ƙala sai ya ce in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaru waɗannan gumaka fa kurin wasu sunan na kire sammaitumuha antum wanda ku ne kuka ƙage su wa aba'ukum da iyayenku min tilqa'i anfusakum asalin abin daga karan kanku yake babu ilimi a cikin shi babu wata gabata ta wahayi ku ne kuka ƙage shi da ku da iyayenku an gane ko ma anzalallahu biha min sultan Allah bai taɓa sabkar da hujja a bauta magunki ba domin babu dalili Allah bai ma yarda ba Allah ya hana in yattabi'una illa zanna ba komai kuke bi ba illa san zuciya da kuma banna an gane ko illa zanna zato anan wanda ake ni zato na bin san zuciya wannan shine kawai kuke bi allazina wadda ku da iyayenku allazina salaku waɗanda kuka shiga hazal maslakal batila wannan mashiga taɓanna ba komai kuke bi ku da iyayen naku na da illa danna dukkanin shi zato ne na ƙarya da jahilci an gane ko wa ma tahawal anfus da kuma abinda zukatanku suka raya muku suka nuna muku da kuma girma da kuke bayarwa na ƙarya ga iyayenku al'aƙadami na daɗaɗɗu wanda kuke gadon su wanda kuke ganin su wata tsiyaci wannan abin ku ba ku da hujja su ba su da hujja ba annabin da ya taɓa yi ba ayar da Allah ya taɓa sarkawa ya ce a irin wannan abin kaga ya zan ba hujja kenan ko hujjar ka sai dai ka tada gardama ka ce uwayen namu kake zagi ayo ba a zagin su in sun yi abin zagi domin mu mun ce wanda ya kaza kafiri ne kace babanka ake zagi to daman babanka yi wannan abin eh lalle ko babanka bai kyauta ba idan dai babanka yi wannan abin to bai kyauta ba kuma ka je ka ce mashi ya bari in kuma ya mutu to shikenan sai dai a jira a ga yadda Allah kai din ka bari sai Allah ce wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda ko ko karanta ta sannan kuma haƙiƙa wallahi Allah mai girma da buwaya arsalallahu ilaihim rusul Allah ya aiko musu manzanni bil haqqi da gaskiya almunir wadda take mai haske wal hujjatu da da hujjoji alqa'iatu mai yanke hamzarin kowane mai hamzari wa ma'a hadha tare da haka ittabi'uhi suka bi ma ja'uhum bihi abinda iyaye da kakanni suka zo musu an gane ko walal in qiyadu lahu suka kimi kai ga hujjar da Allah ya kawo musu ku gane Allah ya turo musu shiriya shine suka kibin shiriye suka bi gargajiya to idan ya zamanto aka ce ka kibin shiriya ka bi gargajiya gargajiya shiriya ce gargajiya hankali ce ina ji in ba kuma ta ba mun taba zancen al'adun gargajiya anan da dadewa ko wanda muka ce babu gargajiyar wata ƙabila da za a zo da ita yanzu a kalle ta ba a mata ba dariya mun yi wannan magana ko bugun yi wannan magana da ku kun manta ko an yi wannan bayanin ko muka ce musamman mu ɗauke muka yi misali da jihar da muke ciki da magara muka ce ƙabilu mafiya yawa ko ƙabilun suke mazauna a wannan jihar guda hudu ne akwai bare-bari da hausawa da hulani da buzaye muka ce wata ƙabila ce za ka kalle ta a al'adar ta ka yabe ta duk al'adar kowa in aka hudu ta aka gwada cikin mutane a yanzu abin kunya ne haka muka huri ko? to wai na ga wani bihilla ce yana cewa wai ba a masa adalci ba wai da aka ware su shi kaɗai aka faɗe shi to kaga ƙila rabin karatun ya samu bai samu rabin karatun ba to ba a maka adalci ba menene cike ba adalcin na farko ba a ware kabilar hulani kadai aka hada aibin da suke ba dan a tozarta su mun haɗu duk ƙabilun da mu ma muna su suka aihe mu muka ce al'ada su muguwa ce addini ya hirwa mu asiri da ita to kai da kake wannan magana kana so ka ce mini addini da al'ada ku wanne hirwa asiri ka yarda al'ada dai ai bata da kyau ko kuma abin kunya ce a zo da ita ko waɗannan to ai a cikin abubuwan ma da muka faɗi na al'adun ƙabilun kowace ƙabila a ɗari ba mu hudu ba ɗaya don ba za ta faɗi ba an gane ko don haka Allah ce wala ƙarija a hun min rabbihim huda haƙiƙa shirya ta zo musu daga ubangijinsu sai Allah ke cewa Hmm. amlil insani ma tamanna shin ko ɗan adam yana tsammanin zai samu duk gurin da ya yi kawai idan kai gurin abu sai ya zama abu don a gurin ka kace wannan abin lada za a samu sai ya zama abin in ba Allah bane ya ce lada za a samu don kawai ka yi gurin wane ya zama to wulakantacce sai ya zama wulakantacce Allah bai wulakanta shi ba dan kayi gurin kace abu kaza mai albarka ne idan Allah bai samu shi albarka gurin nan naka zai yi amfani baya yiwa laisa kullu man tamanna khairan hasilahu hasilahu ba wai ma ba ma gurin sharri ba so da yawa wanda yake gurin alkhairi ma bai kasance bai na samun shi Allah da kanshi ce laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitabi ku musulmi ba gurace-guracen ku bane zai sa ku zama 'yan aljanna wala amani ahli kitabi haka ba gurace-guracen ahli kitabi bane zai kai su aljanna menene yake kai mutum aljanna shine wanda ya aiki wanda Allah ne ya ce a yi aikin annabawa suka zo da aikin suka koya an gane ko ma kullum man za'ama annahu muhtadi ba kowane wanda ya raya ba shi shiryayye ne ya kunu kama ƙala yake zamantarwa kaman yanda ya zata ko kawai mutum ce ai ni shiryayye ne ni wali ne sai ya zama wali wala kulli man zamma shay'an man wadda shay'an ba kuma duk wanda ya gurin samuwar wani abu bane yake samun abun dan haka bai yiwa idan kai kawai kayi tunanin abu ko ka raya abu sai bukatunka su biya a'a ba kowane abu ne dan adam idan ya guri yake samu sai Allah ke cewa Allah ce to kun ga ba ma wai gumaka ba jama'a da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba sun yarda mala'iku masu daraja ne kowa ya yarda ku kuma an yarda mala'iku ba a yi su ba a ƙasar nan anan ƙasa in kaga mala'ika ya zo ƙasa aiko shi Allah ya yi ya yi wani aiki ya koma amma ba nan ba ne wurin zaman shi ina ne wurin zaman mala'ika sama sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har ka je sama ta bakwai kaga wancan wuraren shine wuri maɗaukaki akan namu to ana magana ne ana so a wayar da kan masu bautar wani ma Allah ba kuma suna bautar wannan wani ba Allah ba dan shi wai wani ya cece sai Allah ce kai da kake raya ceto shi yasa ce amil insani ma tamanna shin dan adam in yayi guri sai gurin ya samu kawai ya raya samu wani abu sai ya samu dan haka da karaya wane ya zama mai ceto sai ya zama mai ceton ba zai zama ba to tunda ba zai zama ba bari a gaya muku gaskiyar al'amari ba lata da uzza ba da manata da sauran gumaka ba ba sassaƙe-sassaƙen itace da aka itacen suka tsoro a kan doron ƙasa suka yi girma suka yi ganye kuka sare su kuka ɗauki itacen kuka yi gunki ba ba gunkin da aka yi da laka ko da ƙarhe aka gina a ƙasa ba waɗannan aiji a ƙasa suke ko Allah ce hata da mala'iku da Allah ya ce maka kab cikin su la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah duk irin umarnin da Allah ya ba su suna aikata umarnin da Allah ya ba su gaba daya amma ba sa saba ma Allah an gane ko Allah ya yabe su yace bal ibadun mukramun su ha mala'iku bayi ne masu girma masu daraja ga ma abin da ya karrama su la yasbiqunahu bil qawli ba ta aikata wani abu kafin Allah ya sa su su da umarnin Allah suke aiki sai an ce su yi suke yi kaga Allah ya yabe su ko na farko ya ce dukansu ma'asumai ne nabi ya ce sannan kullun cikin aikin Allah suke ba sa ma wannan kosawa yusabbihuna Allah yusabbihuna al-laila wan-nahara tasbihi suke dare da rana ba sa yankewa barci baya kama su dan ba sa jin shi ba a rice su ba da shi ba sa zuwa su ci abinci dan ba a rice su da abincin ba ba sa su yi gajiya dan ba a rice su da gajiya ba dare da rana tasbihi suke da Allah sun kai bayan Allah manya ko ba su kai ba to Allah ya ce su karan kansu wa kam min malakin da dama daga cikin mala'iku ma da suke da waccan daraja wanda an yarda ɗari bisa ɗari bayan Allah ne na kwarai ba irin mu mutane ba ne da za a cewa muna cakuɗe da bayan Allah da miyagun bayi ko ba haka muke cakuɗe akwai mai saɓo akwai mai ɗa'a haka ne akwai kafiri akwai musulmi haka ne akwai munafiki akwai mumini haka ne akwai cikin musulmin akwai mai saɓo akwai mai kamun kai haka ne akwai mai gaskiya akwai mai ƙarya haka ne kuma tare ake a nan duniya sai an je lahira Allah ne kadai zai iya tacewa a cikin mutane ya fitar da mutanen kirki duk yadda ka kai da ilimin gane ya na kirki wallahi baka iya ganewa sai dai ka gina kyakkyawan zato a iya abin da ka fahimta akwai abin da kuma baka fahimta ba wannan sai an je wurin Allah haka ne ko ba haka bane to da Allah mala'ikun ma da ɗari bisa ɗari bayan Allah ne to su karan kansu, da yawa daga cikinsu, la tuguni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba ta da wani amfani ba yadda za a yi ta amfanar da wani a ceto. Illa min ba'adi an yi adanallahu sai bayan in Allah ya yi izini, daman ceto yana da ƙa'ida guda uku. Na farko, izinin Allah ya ba da izini a yi cita sannan ya ba da izini a ceci wanda za a cetar shi wanda zai yi ceton izini za a bashi shi wanda za a ceton sai an yi izini an haɗu sunan shi an ce an ba da izinin ceto shi kun gane abu abu ɗaya ne yake daga harshe biyu an baka izinin yin ceto to kuma dole sai ka jira izinin wa da wa za ka ceta kuma su nawa ne kaga ka sami izinin cetan kana jiran izinin adadin wanda za ka ceta da sunayensu ba kai ba ne za ka yi gaban kanka mun fanci wannan to wake ba da izinin Allah shi kuma Allah bayan izini sai ya yarda da wanda zai yi ceto ɗin kai da za ka zama mai ceto sai Allah ya yarda da kai cikinmu nan kaf banda sahabban manzan Allah da Allah ya ce radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa za ku gwada kuna da shaidar yardan Allah ne tsakaninku da Allah kuna da wannan shaidai ban sai dai zato idan ka ce to ai muminai ma Allah ya da su i a dunkula Allah ya da su amma a cikinsu ai akwai kuma wanda Allah bai da su ba baka iya ganewa to tunda ana kwatsa a duniya ake akwai wanda yake yardaddu akwai wanda ba yardaddu ba kai da ba alimul gaibi wa shahada bane ina za ka yi ka tsamo yardaddin ka tsamo wanda ba yardaddin ba domin Allah ya gaya mana mu yardar da za mu samu tana da ƙaidi tana da sharaɗi Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya karanta mana wannan ayoyi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية mm.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا me yasa رضي الله عنهم ورضوا عنه sai dai ذلك لمن خشي ba ربه su ji ba zalika ذلك لمن خشي ربه zalika ذلك لمن خشي ربه to nan za ka riƙe ni Allah ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai ulaika hum khairul bariya wannan sune mafi alkhairi cikin halitta jazaohum sakamakon su inda rabbihim a wurin ubangijin su jannati jannatu adni aljanna ce ta dawwama ta da ta kai taniri ta dawwama ta jarimin tatal anharu ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gine-ginenta khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta abadan ba magana kota radiyallahu anhum saboda Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da shi Allah amma Allah ya ce kun ga cikin mutane waɗannan da za su zo daga baya wannan yarda tawa ba muɗalaka ba ce sai muƙayyada ce menene aka mata ƙayyadi aka ce zalika waccan yarda ta Allah tana kanwa liman khashiya rabbahu wanda ya ji tsoron ubangijinsa alkhashiya khashiya rabbahu bil gaibi ya za ka ce mana wane mai tsoron Allah ne idan a a aikace mai tsoron Allah ne to zuciyar shi ai baka sani ba haka ne to mutum nawa ne ake mishi tsammanin shiga wuta sai an je lahira shiga aljanna mutum nawa ake mishi tsammanin shiga aljanna sai an je lahira ka ga yana da wasu lahi Allah bai yahe mishi ba ta ƙaƙa za a yi ni da kai mu tsarkake wani ba Allah ba Allah bai tsarkake shi ba mu mun isa mu tsarkake shi to me yasa muka tsarkake sahabbai ai tambayar da ya kamata a mana kenan ko Allah yake as-sabiquna al-awwaluna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ifa'atul usrati
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga da kwai sharadi وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا mhm رضي الله عنه ذلك الفوز العظيم kaga su sahabbai da Allah ya ce asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari alladhina tabu fi sa'atil usra ko walladhina tabu'un bi ihsan da wanda suka bi su da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda su sun yarda da Allah ya kawon taqayidi bai ka ba sai ce wa a'adda kawai yace nayi ta da digare su nami na aljanna tajiri ta tare ana haru wanda a ƙarƙashinta wannan ƙoramu suna gudana sai ya ce khalid ne fiye za su dawwama a ciki bai ce ba ga sharaɗi ya ce zalika da fawzul azim amma mu kaga sai aka yi liman khashiya rabbahu wanda dan ya gwada maka da mu da su ba ɗaya bane su mutlaƙan yarda su daga Allah ne shi yasa aka ce su ƴan aljanna ne mu kuma a dunkule ne ba a ware kowa ba muke mutanen kirki in ka bi ɗaiɗaiku kowa in zai ci gashin kanshi sai an samu matsala shi yasa al'ummar manzon Allah a dunkulanta ma'asuma ce amma a rarrabanta fa ba ma'asuma ba ce to idan ya zamanto mu dinnan ga mu ga yadda muke yaya in za a yi ceto sai an yarda da wanda zai- za a ba ceta waye mai yarda da shi ni da kai ne mai yarda da shi idan mun yarda da wani mun naɗa shi mai ceto in muka miƙa lalle ne a wurin Allah ya zama an yarda da shi ko a wurin gwamnatinmu don mun yarda da wani mun ba da shi tabbas ne a ɗauke shi to ina ga ta Allah ta ga yardanmu daban yarda Allah daban dan ka yarda da bawa ba a ce mishi dan aljanna amma in Allah yarda da bawa fa dole zama dan aljanna na'am sai aka ce wannan shine dalilin arsuna da duk in kai ba sahabi bane ba sai radiyallahu anhu kuma ya daga cikin shegantaka yan bid'a da suke ce ma wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu dan ba addu'a ba ce suke mishi su abinda suke tamahani kawai da yadda Allah ya yarda sahabbai su ma shi ma yardan Allah ne wanda shi kuma rahimahullahu ne Allah ya ji kanshi ne saboda bai cancanta da radiyallahu anhu ba sai ta ka'idar radiyallahu anhu tana da tamu da ba sahabbai ba tana da ka'ida mun gane ko kenan izinin Allah yarda da wanda za a ba cetan to na uku yarda da wanda za a cetan shi kai da za a ceto kan ma idan Allah bai yarda da kai ba ba za a ceto ka ba to me yasa ka haɗu da yarda Allah kuma ka shiga matsalar da za a ceto ceto ka yarda taka da ka samu ta Allah matakaiciya ce akwai saban Allah da yake da rinjaye a kanta to yanzu an danke ka da zinihinka mai rinjaye an lallasa ka to yanzu yarda Allah ɗin ita ta rage babu zinihin ya ƙone to kuma an yarda da kai tun da abin da da ya kawo maka matsala babu shi inda kafirci ne ya rusa maka addini ba abin da zai rage bayan shi kafirci bai rage gomi an gane ko kaga kenan ashe wannan yarda ta biyo bayan wata matsala ne ba irin yarda sahabbai bace to idan wannan shine ceto ta ƙaƙa za a yi ku naɗa ahali na ƙasa mutanen ƙasa a mala'iku ma da suke makololuwar daraja a wuri mafi tsarki ba a ƙasa ba suke rayuwa waɗannan mala'ikun dukkaninsu Allah ce su ne bayan Allah mafiya girma su ma ba su isa ci ceto ba sai an musu izini bayan izinin sai an yarda da wanda za su ceto yaya za ku zo ku a nan duniya ba ilimi ba izinin Allah ku naɗa wani ku ce wali ne ku ce ɗan aljanna ne bayan ya sa kun ba shi aljanna har ya kai shi aljanna ta wadace shi har ma ya gama ya tara aljannuni har yana raba aljanna har ku daga cewa tun a duniya ya ce ma wancan ma na baka wancan ma na baka kai ma na baka haba jama'a aljanna ai ba abin wasa ba ce duk wannan abin wa a duniya ne kuka yi shi yanzu dan kun yi wannan abin kun samu sakarkaru sun bi ku a haka amlili insani ma tamanna wannan abin da dan adam yake zato sai ya cika gurin nan na dan adam na ya bada aljanna kai gurin da kake na an baka aljanna sai ya tabbata ka samu aljanna shine abin da ake so ka gane idan mala'iku ba su kai wannan matsayin ba to kaka za a yi gunki ba ma ɗan adam ba hoto haba jama'a hoto shi ne zai kai wannan matsayin mala'ika da ran shi bai kai wannan matsayi ba ce shi ma illamin ba a da an yi azanallahu liman ya sha wa yarda sai bayan an Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama ya yarda da wanda za a cetan ya yarda mai cetan sannan cetan za ta yi amfani domin Allah bai yarda ba da kafiri ko ka zo a ceto kafiri Allah biyar shi kaga ba za a bada izini ce ta shi ba shi yasa Allah ke cewa wannan su kafirai wala tanfa'u shafa'atu shafi'ina ceton din mai ceto ba zai shafi kafirai ba dan Allah bai yarda shi da su ba ya ce wala yarda bi li ibadihi al kufur bai yarda ba ga bayin shi fi kafirci an gane ko wa man wa minane wa min shirki billahi
wa man yushrik billahi baka annama
to wannan kenan in innahu man yushriku billahi nake nema lalle wanda ya hada Allah da wani Allah ya haramta mishi aljanna kuma makoma shi wuta ce kuma kafiri bai da wanda zai taimake shi to kaga kafiri bai rabe shi kenan to dan haka in kafiri ne ba za a cece shi ba kai Allah ka ba Allah ka bada gafara zaka ji mutane suna faɗin maganganu marasa daɗi wai akwai wani mutum wanda in ka gan shi ran litinin da ran juma'a wai za a sa mala'iku suna rubuta sunanka da alƙalamin zinare kai ɗan aljanna ne jama'a gani da ida mujarradin gani ba aiki ba ba imani ba ko da yabba yahudi ne sun ce ko da kirista ne ko da ɗan boyi ne ko baya sallah zai shiga aljanna a wannan dalilin wani ya ce wallahi wallahi ya tabbata kwami'in kurma ɗan aljanna ne kwami'in kurma shugaban ghana na farko kuma bisa addinin kiristiyaniti ya rasu bai yi ba imani da annabi muhammad kuma manzo Allah ya ce babu wani wanda zai mutu bayan ya ji labarin aiko ni bai yi ba imani da ni sai ya mutu akan kafirci haka ne a wata kalmar ma ce illa min ashabin nar sai ya zama dan wuta amma yanzu ka ware ga wani mutum da bai taɓa bai hudun la ilaha illallah ka ce dan aljanna ne saboda ya ga wani da Allah babu ganganci a irin wannan abin shi yasa kaga Allah ya magana latar da uzza din ai don ya nuna to mala'iku ma ba su samu wannan matsayin kai matsayin da kake so ka ba wannan mutumin annabawa ma da Allah yake faɗar daraja su bai ba su ba wannan matsayin haka kawai ya ce daga nan wajen to jama'a duka na yahe muku zama yan aljanna ku kuma nan ku jira in na dawo zan yahe muku annabi muhammad ma baya irin wannan wallahi baya irin wannan to kaga bai kamata ba abinda annabi bai yi ba kai ka kawo wani koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan annabi da bai dace ba haka ne ko ba haka bane ya kamata mu ma kan mu kiyamul laili mu ji tsoron Allah mu tsaya mu addini ba da wasa ba mu addini na da gaske ba da wasa ba baya son wargi addini gaskiya ne Allah gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce siradi gaskiya ne to ya kamata ibadan mu mami da gaske sai Allah yake cewa innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ba su yi ba imani da ranar lahira kaga aka ce ba sai aka kore imaninsu da lahira domin rishin imani da lahira shi kadai to ya ɗauki nauyin rishin imani da annabawa ya ɗauki nauyin rishin imani da mala'iku ya ɗauki nauyin rishin imani da ƙadara ta alheri ko ta sharri ya ɗauki nauyin rishin imani da samuwar Allah ɗin ya ɗauki nauyin rishin imani da littafan da Allah ya aiko da zara aka ce maka mutum bai ba imani da lahira to waɗannan sauran ma zai iya rishin imani da su gaba ɗayansu da haka Allah ke cewa a nan bai ce ba innal ladina la yu'minuna billahi kawai sai ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati wanda ba su yi ba imani da ranar lahira malamai suka ce imani da ranar lahira yana farawa ne tun daga alamun zuwan mutuwa radda mutum mutuwar shi ta zo ya fara ganin mala'iku kafin masu zariran yana jikin shi to daga nan shi al'amarin shi gaba ɗaya na duniya ya ƙare tamkar ƙiyama shi ta tashi domin yanzu duk wani abu da za a yi da shi harkar lahira ce ba harkar duniya ba ce kuma an daina harkar duniya kwata-kwata da shi kuma a duniya komi nashi ya tsaya sai dai in ya gina wasu ababe na alheri an gane ko kenan ashe wannan imanin da lahira ba wai imani ba ne kawai iya mujarradin za a yi tashin iyama a je wuta da aljanna a'a yana farawa tun daga labarin da Allah da manzo suka baka na yadda musulmi mumini zai mutuwa da yadda kafiri zai mutuwa ka san yadda kafiri zai mutuwa cikin wahala ko da a nan duniya kai baka gaba mala'ikun da suke dukan shi to yana wahala yadda mumini zai mutuwa cikin nishadi da albishir ko da baka gaba mala'ikun da suke mashi bishara kai imani wannan abin an gane ko kenan mutuwa kalabi ce haka kai su kabari zamansa a kabari kalabi ne imani da kabarin da azabar ciki da tambayar ciki da ni'imar cikin kabari dukan suna cikin imani da lahira haka imani da tasawa a cikin kabarin tasawa daga kabarin aje a tsaya a hilin kiyama yana daga cikin imani tambayoyi bayan an taso ɗaura sikiri don auna zunubban mutane da ladansu yana cikin iman da lahira yarda da aljanna tana da ciki yarda da siraɗi yana ciki yarda da hisabi yana ciki yarda da komi shi ne imani da lahira to wanda ba su yi ba imani da lahira la ya samu na mala'ika ta ta sami kalifinsa su ne suke ambatan mala'iku a matsayin ‘ya'yan Allah kuma ‘ya'yan mata’ waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa sun sanya mala'iku waɗannan wanda ibadur rahman bayi ne na Allah mai rahama sun sanya su inasan mata ne suwa suka sanya su mata kashirai waja'alul mala'ikata alladhina hum indar rahmani a wata kira'a ko wanda su ne a wurin Allah mai rahama makusanta suka sanya su inasa Allah ce a shahidu khalqahum su kafirai da suka ce mala'iku mata ne suna nan aka halicci mala'ikun amsa ita ce a'a so sataktubu shahadatuhum wa yus'alu da sannu za a rubuta wannan abin da suka bada na shaida kuma za a tarbiye su ma lahum bi zalika min ilm wa ma lahum bihi min ilmin babu wani ilimi da suke ɗauke da shi na cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne babu ilimi akan haka mala'iku mata ne babu ilimi akan haka waɗannan ababen guda biyu duka ƙarya ne an gane ko ba wani ilimi ba ne sahihi bal ƙalu ƙaluhu sun faɗe shi ne kama yadda suka cirato daga iyayensu wannan ya ji ga wane wane ya ji ga wane ha abin ya tike a wurin tsohon makaryaci babu dalili in ya tabi'u da illan zanna ba komi ba in dinnan bi ma'ana ma ma ya tabi'u na ba sa bin komai illan zanna sai bin san zuciya ba wai zato ba ma mai kusan da mai rinjaye a zato irin wanda yake galibin shi ƙarya ne na san zuciya ne wa inna zanna lalle shi ko zato layi guni min alhaq sha'a baya ida ya wadatar da mutane game da gaskiya in ana neman gaskiya zato baya tsaya a wurinta iyakum wa zanni ka shaidin ku da zato fa inna zanna domin shi zato akzabal hadisi mafi ƙaryar zance ne sai Allah yake cewa Allah ke ta fa'ari ya manzan Allah ka kau da kai ka rabu da kafiran nan wannan kau da kai ba na ya daina faɗar gaskiya ba ne shi wa'azi za a ci gaba da shi a yi ma wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba don ba a san bawa zai yi amfani da shi kana ganin mutum ya daɗe cikin kafirci an sha yin wa'azi bai yarda ba wata rana ɗaya tak in Allah ne shi da rahama shi sai ga kuma an yi wa'azin ya yarda da an daina mishi da da kaga ya asara ko an yi asara shi da ka an ce a arda anhum ana nihin ka kyale su kar ka ruɗu da su kasu yaudare ka da maganganun su na ƙarya da zantuttukan da aka yi cewa an gada iya daga kanni ba ilimi a cikin shi ka kyale su wajen wannan ɗabi'a ta gargajiya kar ka yi alaƙa da ita an gane ko amma wajen wa'azi a ci gaba da yi musu wa'azi an gane ko ka kyale manta walla wanda ya bijire anil haqqi daga kan gaskiya shine zikirina littahinmu wahayin da muka aiko wanda ya bijire mishi ka kyale shi walam yuridi illa alhayatid dunya ya zamanto yayi watsi da alqur'ani ba abin da yake yasa a gaban shi sai rayuwar duniya innama akasar hammahu mafi yawan himma shi da sa a gaba wa mabragahu da abin da ya kai makura min ilmihi na daga ilimin shi a duniya ita ce duniya wannan ka kyale shi an gane ko ka rabu da shi Allah ya san yadda zai yi da shi in ya ga dama shirye shi in ya ga dama kama shi sai Allah yake cewa zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa
zalika mabalaguhum min ilimi wannan neman duniya da kai kawo dan ita ita ce ƙarshen iliminsu nan nemi ƙurar iliminsu ba su da ilimin neman lahira ba su da ilimin tara lada a'a shi dai ilimin ya za a ƙulla can da can ya za a yi ya yi kaza daga nan ya kai kaza daga nan ya kai kaza har ya kai ga ya kai hannun jari a kaza har ya kai ga tudin da in ya kai shi ba ya tamma haɗin talauci kullum da shi za a rika damawa to wannan shine ya sani zalika mabarguhum min ilimi wannan shine makura a wurin su neman duniya shine makurar su ta ilimi an gane ko ba su da wata wannan manha in ba wannan ba inna rabbaka lalle ubangijinka subhanahu wata'ala huwa shine a'lamu biman zalla an sabilihi yahi kowa sanin waye batacce a cikin bayan shi daga hanyarsa akwai wanda kai Allah sanin batacce wa huwa kuma shi Allah a'lamu bi wani tada shi yahi kowa sanin wane ne shiryayye domin huwa al-khaliqu li jami'il makhluqat ai shine mahalicin dukkanin halittu gaba daya wal alimu shine mai sani bi masalih ibadihi da abin da zai gyara bayan shi wa huwa alladhi yahdi man yasha'u shine ke shiryar da wanda ya ga dama wa yudhillu man yasha'u kuma shi yake batar da wanda ya ga dama wa zalika kulluhu wannan batarwa da shiryarwa gaba daya an kudratihi yana kan ikon Allah ne yana a wurin ikon Allah ne wa ilmihi da ilimin Allah wa hikimatihi da kuma hikimar Allah wa huwa al-adilu shine mai adalci allazi la yajuru wanda baya yin zalunci abadan har abada an gane ko fi shar'ihi wala fi qadarihi cikin abin da ya shar'anta ko kuma abin da ya kaddara ina ganin sai mu kwana anan ko tunda mintunan sun zo karshe ko da saura eh da dan saura minti nawa rage eh minti ya biyar ko to ci gaba malam ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آثاروا بما عملوا ويجزي الذين آثروا بالحسنى
Allah ya ce a sanar da kai walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi Allah ne mai mallakar sammai da abin da ke cikinta da ƙasai da abin da ke cikinta ba lata ba ba uzza ba mala'iku ma ba su suka mallaki sammai da ƙasai ba annabawa ma ba su bane suke mallaka sammai da ƙasai waye mai mallaka sammai da ƙasai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai don ka san wannan Allah ya yi haka ne ya riƙe mallakar sammai da ƙasai shi ne yake shirya addini ya aiko annabawa ya ce abi a yi a samu aljanna a saba ya yi azaba shi ne yake cewa in an bi kaza zan ba da tsira zan ba da ceto in aka yi kaza mutum ba zai samu ceto ba azaba zai samuwa da ita ba mutane ba ba gumaka ba ba mala'iku ba na Allah ne shi kaɗai Allah kuma ya yi haka ne ya yi wannan wa annahul ganiyu shi ne wadatacce amma suwahu ga duk wani wanda ba shi ba hatta da mala'ikun bai da bukatar komi a wurinsa kawai ya yi su ne kawai an gane ko alhakimu kuma shi ne mai yin hukunci fi halki cikin halitta shi bil adali da adalci wal halku ka gane ko wa khalaqa al khalqa bil haqq kuma ya halicci halitta ne dan gaskiya shi ya sanya ce liyajiziyar lazina amanu liyajiziyar lazina a sa'u bi ma'amilu ai liyajazi kullum bi amalihi don ya saka ma kowa da aikin shi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alkhairi kai to alkhairin in sharri kuma kai sharrin sun mafassara sannan Allah ke cewa don ya saka ma alladina asa'u bima amilu wanda ya munana da abin da ya aikata babu ƙari in je ba a ma ragi ba aka yahe ma wani daga cikin lahinka shi ko ba a ƙara ma mun banci wannan ko to bayan babu ƙari amma wai da ladina amanu bil husna su waɗanda suka yi imani Allah yana saka musu bil husna da abu mai kyawu bi annahum domin cewa zu alladina su ne su waɗannan alhusna din ya fassara su da ayar da take gaba da sauran lokaci mu karanta ta kofa to je gaba ma da الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللهم mm.
إن ربك واسع المغفرة Mm.
هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنكم في بطون أمهاتكم Mm.
فلا تزكوا أنفسكم Mm.
هو أعلم بمن اتقى Allah sai fassara su almuhsinina dinnan alladhina amanu wanda suka yi aiki na kwarai hasanu suka kyautata zai kyau- zai saka musu bil husna sai ya fassara sai da cewa alladhina yatanibuna kaba'iral ismi wanda su ne suka nisanci manyan zunubai wal fawahisha da alfasha alfasha tana cikin manyan zunubai amma an ware ta anan cikin manyan zunubai aka ambace ta don a ƙara fito da munin aibinta domin aka ce alfasha komi ma na ɓanna ana kiran shi alfasha amma aka ce ka- al'ism kaba'ir al'ism kuma aka kawo magana alfasha to tana ɗaukar luwaɗi da zina luwaɗi da zina ba suna cikin miyagun ayyuka ba to amma me yasa aka ware su anan dan su nuna maka a nuna maka a miyagun ayyuka ma su suna da wani muni na daban an gane ko to waɗannan dan ya saka musu su ne almuhsana an gane su ne wanda suka wannan suka nisance su dukkanin wato miyagun ayyuka manya-manya muharramat alkaba'ir suka nisance su to menene kaba'ira malamai sun yi maganganu da dama har akwai littafi da aka rubuta wanda imamu zahabi ya rubuta shi kitabul kaba'ir wannan ko kaba'ir sai dai wannan hu- kitabul kaba'ir da yake yawo a hannunmu ba shi bane na imamu zahabi dan ku sani wani ne ya ɗauko na imamu zahabi he ya ƙi rubuta sunan shi sai ya ƙari ya sanya bidi'o'i da hadisai da ifai a ciki idan ka samu haƙiƙanin na imamu zahabin za ga ya sha bamban da wannan an gane ko kuma babu wanda ya bayanai cikakku sama da wanda wannan malami ya yi menene kaba'ira za mu sani wasu na cewa dukkanin abin da ake ma haddi ya zama kaba'ira wasu ka ce duk abin da Allah ya yi magana ya ce to me wannan aiki ya da azabun azim ko azabun ali ko azabun muqim ko azabun kaza to shi ma kaba'ira ne to wanda kuma aka ce kar a yi amma ba haɗu ba hukuncin shi a duniya ba hukunci ba hukuncin shi a lahira hukuncin shi a lahira ba to ya zaman to ƙaramin aiki ne sa- saga'ir zunubi ne to su muminai ɗin nan su ne wanda suka nisanci wannan kaba'irar isim wal fawahish yake illan lamam zance mafi inganci dangane da lamam su ne ƙananan lahihika an gane ko an yi maganganu da dama akan wannan amma bari mu dunkule saboda kurewar lokaci kananan lahihika yace inna rabbaka lalle ubangijinka wasi'ul magfirati me yalwatacciyar gafara ne gafara ki tana da yalwa an gane ko wa huwa alam bikum kuma shi Allah shine mafi sani gare ku ku mutane ya hi- Allah ya kowa sanin ku kai kanka Allah shi ka sanin kanka iz an sha'akum min al-ardi ai Allah ya hi ku sanin ku san da ya kage halittar ku daga ƙasa ya ya kage halittar ku daga ƙasa ba da ƙasa ya annabi Adam ba ya busa ma annabi Adam rai kuma sai ya shahi gadan bayan annabi Adam ya ciro da zuriya annabi Adam ya sake shahawa ya ciro da wata zuriya yace ha'ula'i biljannati wala ubali wa haula'i fi nari wala ubali waɗannan ƴan aljanna ne ban damu ba waɗannan ƴan wuta ne ban damu ba kenan tun kafin a wancan lokacin Allah ya san kai wane ne yanzu da kai da Allah wane ne hisanin wani a kai karan kanka kenan ko Allah shi ka sanin kanka to ina ga waninka to me yasa za ku ɗauki wani ku miƙa ma Allah ku ce shine wani shine mai ceto ba ku bari in an je lahira Allah in ya yarda wani shi ne ai ba sai kun naɗa ba dan ko ba ku yarda ba a nan duniya ko a nan duniya ku ce ba wali ne in walin ne aka je lahira Allah tare shi zai walin shi amma ko kun nada in ba walin bane aka je al- wannan zancen naku ba a mushi kara a ce to an kyale shi shi kenan da kai ba wali bane amma sun jama'a sun goyi bayan ka je kan mun nada ka ba a wannan nada to ai kun ku Allah ne ya sanin ku a wancan halin wa idza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum Allah kuma shi yake sanin ku san da kuke jinnatun boyayyin jarirai ba amma halicce ku mutane ba ko dai ba a busa muku ba kuna jini a cikin cikin mahaifiyarka Allah ya san wane ne Allah ya san me za ka yi me za ka samu me za ka rasa yanzu kuma za ka zo ka ba Allah labarin wannan da ya sani kai da baka ba sani ba ai sanin da Allah ya muku ne ya sa ran da kuka cika kwana ɗari shirin Allah ya tura mala'ika ya ce je kar busa ma wancan rai ai lokacin da aka taho busa ran ka sani aka busa ran Allah ce rubuta mishi wasu kalmomi guda hudu ka sani kana nan aka yi amma Allah sani ko bai sani ba yanzu anan ya tabbata Allah huwa a alam bikum ko bai zama ba domin yace a rubuta muku shaqiyun aw sa'idun an gane ko bi katabin rikihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idun haka aka rubuta abinda zai samu na arziki na ci na sha na sutura na rihin asiri da abinda zai rasa duka an yi bayani da inda zai mutu da in ya mutu kafiri ne shi akan kafiri zai mutu kafiri ne ko kuma akan imani zai mutu mumini ne Allah ya san wannan tun ba ku zo duniya ba to kuma yanzu shine za ku zo kuna ba Allah labarin wani wali ne da Allah mai hankali zai ci gaba da haka Allah ya ce fi budin mu'minin ummahatikum da haka fala tuzakku anfusakum kar ku rinka tsarkake kanku ai mu mutanen kirki ne ai mu wane ne ai wane nan da kake ganin shi an yi kaza an yi kaza huwa a'ala bi man ittaqa Allah shine ya kowa sanin wanda ya kowa tsoron shi wanda ya kiyaye dokar shi Allah ya yi kusani in ma kun ce wani bai tsoron Allah in yana tsoron Allah din Allah da ja ya mai da shi mai tsoron shi idan ma bai tsoron Allah ku yau da dai kwace mai tsoron Allah ne kuma Allah ba zai karbe shi a matsayin mai tsoron Allah ba Allah ta'ala samu gane Allah ka shirye da mu Allahumma hadina fi man ataita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana min alkhairi fi ma ataita wa qina wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi rabbuna bil hajji wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja minka illa minka illa ilayka نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وصلح ولاة أمورنا في من خافك واتقاك وتبداك رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين اللهم na roƙonka biya mana bukatunmu ka biya ma wanda suka ce mu yi musu addu'a bukatunsu dan ka yi mu sanin su bayan ka ne ka yi mu sanin bukatunsu Allah suna neman ka biya musu bukatunsu Allah ka biya musu mu da su duka Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka zamanar da Nijar lahiya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka karfafi shugabanninmu Allah Allah ka yi albarka ga shugabanninmu Allah ka yi kai ni'ima ga shugabanninmu Allah ka ba shugabanninmu rinjaye Allah ka tabbatar da shugabanninmu Allah ka yawaita musu albarka Allah ka ba su ƙarfin zartarwa Allah ka ba su ƙarfin faɗa a ji Allah ka ba su ikon aiwatar da ayyuka na alkhairi kuma ka ba su daman yin alkhairi Allah ka ba su mashawartan kirki Allah ka rufa musu asiri Allah ka rike ga masharran su Allah ka sa su yi ƙarfin makiyansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin العالمين والحمد لله رب العالمين